أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك الله يجي يا أيها الإنسان يا كيمتن يا غيامنا alamomi dai wanda da sun kama to duniyar batun tashi take yi sannan alamomin suka tabbatar duk lokacin da aka gansu to kiyama ta tsayu to tunda haka ne Allah ya ce ayyuhal insanu ya kai mutun a dushi insan din an fidda shi ne cikin kamar mantuwa haka sau shi dan adam Allah ya shi da yawan mantuwa kai kaga in ba mantuwa ba kowane mutum kami ya zo duniya sai da aka yi alkawali da shi in ya zo zai bauta wa Allah an yi haka da shi kuma ya tabbatar amma kaga saboda mantuwa mutum ya mance yadda aka yi da shi wannan alkawalin ya zo duniya sai ya manta shi yasa annabi yake cewa kullu mauludin yuladu alal fitra duk wanda kaga an haife shi an haife shi yana musulmi sai dai mahaifansa idan ya tashi gidan kafirai ne to sai ya zama kafirin har annabi ya bada misalin tsaga da ake wa dabbobi ko kuma wanda yanzu muke wa mutane kaga wanda ka gani da tsaga ko ta bare bari ko ta kambarawa ko ta arawa ba ka aka haife shi ba gidansu dai ne da wannan al'ada ta wannan tsagar sai aka yi masa to duk wanda ka gani ba musulmi ba to musulmi aka haife shi ya dai tashi ne gidan da ba na musulmi ba sai ya zama hakan to shine Allah ya ce ya ayyuhal insanu ya kai mutun magaraka wai menene ya rude ka bi rabbikal karim har kake so ka saba wa umarnin Allahnka rabbika ubangijinka alkarim mai yawan kyauta Allah kenan kai masa laifi ya fi maka ya yi ka ya baka dukkanin alherai ba abinda bai maka ba kuma ka zo duniya ka saba masa shi ya samar da kai ko akuya ka sayo a kasuwa ka kawo ta a gida ko jaki ko wani abu dai ka kawo amma baya in jaki ne dama ka saya shi ne don ya dauka maka kaya maka aiki amma duk ya kaza mai kaya ya zubar duk ya ganka sai shuri sai cizo kaga wannan jakin ko dai ka rabu da shi ko ka san da za ka yi da shi ce wannan jaki ba jakin arziki ba ne to balle a kasuwa ka sayo shi fa kuma ka je a kasuwa ka sau akuya ka zo a gida wai kai kai ne mai ita ka za ka ɗaure ta ka ba ta abinci sannan wani lokaci in ka ga dama ka yanka ka daddace kasusuwa ka je ka gasa ko ka soya wai sayo ta dai kai ba kai kai ta ba to kai dan adam duk wannan abin da kai baka tunani ubangijin ka ba wai sayo ka yabo shi yayi ka faɗi kansa ba duk abubuwan nan fa shi yayi maka su ba amma ice kawai ni abin nake so kawai kai min da'a to wai menene ya rude ka bi rabbikal karim har ga ubangijin nan naka mai yawan kyauta mai yawan karimci mai yawan alheri me ya rude ka kake sabawa Allah tabaraka wataala ya ce kai kaki ya ce ka daina kaki bari to me kake nuhi menene ya rude ka allazi khalaqa fasawaka fa adalak shi ubangijin nan naka ka sani ba baba ya sayo ka bane a kasuwa mm allazi khalaqaka shine ya halicce ka fasawaka ya saita ka haka wanda kake fa adalaka ya daidaitar da kai kamar da kake nan ka gani in ka dibi abin da muka yi magana ko jakuna ko timakai ko awakai ko raguma ka dibi yadda Allah ya yi su afala yanzuru yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila samai kayfa rufi'at wa ila jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudihat ka duba ka ga yanda Allah ya raƙumi mana ka ji yanda yake shi din nan ga dogon wuya ga karamin kai ga dogayen kafafuwa ga wani irin abu haka dunkule ka duba yanda ya akuya ka dinga yi yanda jaki amma kai ga ka da kafafuwa ba irin nasu ba da hannaye ba irin naka ba da baki ba irin nasu ba da kunne ba irin nasu ba irin naka daban in ka ga dama ka duka kamar yadda raƙumi yake dukawa ka yi tafiya haka in ka so ka kwanta irin kwantawar raƙumi ka duka irin dukawar jaki in ka so amma jaki ko ya so ya tsayi irin naka baya iyawa Allah fa ya saita ka hakan nan fa yayi ka yayi ma komai ya baka dukkanin alherai ya baka abubuwan da kake ci abubuwan da kake ci din akwai irin wanda suke ci amma yanda kake cin su ba kake ci ba kila akwai dabba wadda tana cin nama amma ba irin cin naman ka take yi ba ita da jini da ƙasa ya ruba bai ruba ba an yanka ba haka za ta dinga ya gansa tana ci amma kai sai ka yanka ko da kafuri ne wanda ba ya yankawa sai ya gasa ko ya soya ko ya gasa ko ya soya bayacin wanda ya ruba sai an samu mai an samu kayan daɗi ko gishiri da magi da kayan yaji da kayan gyarawa sai a gyara sannan a ci amushi dabban ke cin nama ba haka take ci ba yadda kake cin gero ba haka take cin gero ba kai sai ka girbe bayan ka girbe ka zo ka sussuke ba an sussuke abin da gareri abin da soshiya a je a koma shekewa a zo a surhe a fidda wannan gari a fidda wannan dusa sannan kuma ba haka za ka ce ba sai ka niƙa bayan ka niƙa sai an dafa bayan an dafa sai an samu miya in tuwo ne ka dibi miya ba kamin ka sha miya wanda ya wahala kamin a yi miyan nan ba san iyaka ba ga masu yin kuli-kuli ga masu yin daddawa ga masu noma noma gyada ga masu gyarawa ga sunan duk sai da aka yi ga masu yin turmi ga masu yin tabarya ga masu yin lauje duk sai da Allah ya hore mutane da yawa kamin ka samu abin nan da ka ci wai me ya rude ka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka shine yayi ka ya saita ka haka fa addalaka kuma ya daidaita ka daidai da ya kamata ka duka ka tashi ka kwanta ka yi tafiya ka yi gudu kuma duk girman dabba ko giwa ce sai ga dan adam ya kama giwa amma an barka da ita baka iyawa amma horewa ta Allah Allah ya hore maka ita sai ga ganta a daji sai ta halaka ku da yawa zaki sai ta da gargen mutane amma saboda horewa sai ga Allah hore ma dan adam dubara sai ya kama zaki ya daure ga gidan zunan kana gari an tara su da yawa sai ka ga mutum maciji sai ga wani ya ganwo da maciji Allah ya hore masa shi sai ga wani ya rike bindin maciji wani ya rike kansa horewa ne na Allah ni nayi maka wannan allazi khalaqa fa sawaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak kuma a cikin irin kowace irin sura fa Allah ya so sai ya aza ka akai fi ayi suratin ma sha'a cin kowace sifa sura Allah ya so rakkabaka sai ya aza ka in ya so sai ka jaki sai ka ragumi sai ka biri ko ka akuya ko ka tinkiya ko ka maciji amma ya haka ba sai saita ka da idanuwa ba halitta mai ido ka wannan mutum ba halitta mai kai kamar na mutum kai bari ma sai Allah ya fifita dan adam da hankali wanda sauran halitta duka ba ta da hankali akwai a ba ta da dabbobi ba su an ce kowane irin abu kake takama da shi akwai dabba ta yi musharaka da kai a ciki amma ban da hankalin nan da ilimi to sai Allah ya fifita ka da hankali ya baka ilimi dabbobi ba su da shi duk wannan Allah in ya so sai yi ka haka nan din amma bai yi ka haka ba sai saita ka ya daidaita ka yi ka ɗan adam mai daraja mai karama fa'adda lakfi ayi suratin masha in ba haka ba duk sifar da yaso ai sai ya yi ka an bai ka hakan ba tabaraka wa ta'ala كلا بل تكذبون بالدين kalla bal tukazzibuna biddin Allah ya ce wai kalla haba ko kusa ba bai kamata ku saba umarni na ba bal ya rasulullah amma dai rabi da su abin da yasa suke saba wa umarnin nan nawa tukazzibuna su waɗannan mutane naka suna ƙaryatawa ne kalla bal tukazzibuna ku dai kuna ƙaryatawa biddini da ranar sakayya din da ake magana din nan idan ya magana eh, ranar sakayya sai ce menene ranar sakayya menene za a yi wani ne sakayya za a yi su dai ba su yadda ba duk inda muka fito din nan karatun nan kawo dai yanzu nan dai kamar ana maimaitawa ba maimaitawa ba ne kullum magana tashin kiyama din nan su dai abinda kafirai ba su yadda ba ne musulmi ma akwai masu shakka wasu kuma taurin kai ne kawai sun san ana sakayya sun san za a yi biyar daddaki sun san za a yi hisabi amma su danne shedan ya rude su dama shedan ya ce sun mala'ati annam min bayna aidihim wa an aymanihim wa an shama'ilhim wala tajidu aktharahum shakirin ce kowanne hanya wallahi sai na biyo na halaka bayinka Allah kowanne hanya shedan ya rantse ba shi abinda kawai yake a duniya zaman sa a duniya batar da yan adam kuma shi damuwarsa a ce an yi wuta don shi da mabiyansa to idan bai samu mabiya ba shi kadai ne zai shata kamar da ya a ce an ɗebe bulala dubu saboda ka samu abokanin da za a yi maka za a yi muku bulala dubu tare in ko baka samu ba kai kadai za a yi wa kaga da ka sha dubu kai kadai gara ko da ɗari ne ka sha ka samu ko da mutum tara ne a yi musu ɗari ɗari kai ma a yi maka ɗari ta amma in ka samo da yawa su kai dubu kowa zai samu da ɗai kenan to zama kullum faɗa za ka yi ka samu abokanin da za ku sha bulalan nan ba kai kadai ba to wallahi shaidan kullum abin da yake fama shi dai ya samu abokanin cika wuta shi dai kare zauna kare zauna shi kadai shi yasa yace ta kowane gefe sai na biyo musu ko ta daman su ne ko ta hagun su ne ko ta gaban su ne in na fito nan suka gane ni in dawo nan in na fito nan suka gane ni in koma wani gefe wala tajid aktharum shakirin duk mafi yanzu ba zan bari su yadda da kai su gode maka ba su yi maka da Allah ce ina kai dai zaka samu wanda na riga na hore maka din kallabar tukazibuna biddin ba haka ba ku dai ƙaryatawa kuke yi da ranar sakayyan nan shine kawai abin da ya damar da ku wa inna alaikum lahafizin wa inna alaikum lahafizin amma dai ku yi ta yi kuna ƙaryatawa ko ai can inda muka fito an yi magana ɗaya biyu sai Allah ce wailun yawma idhil lil mukazzibin ko da yake magana za ta dawo kaɗan yanzu idan mun shiga wani sura za ka iya ce wailun yau mai idilil mukazzibin masu karyatawa din nan gaskiya su shirya suna da azaba wa inna alaikum lahafizin duk abin da za ku yi ku yi ta yi ku sani dai haƙiƙa inna alaikum lahafizin wallahi kuna da masu tsaro mala'iku suna nan suna nan biye da mu suna rubuta abin da mutane suka aikata saboda haka kai dan adam Allah ce kar kai sake don kar aje lahira kaga zunubin ka ya yawa kai mamaki akwai mala'iku suna nan tare da kai suna rubutawar duk abin da ka aikata alheri ko sharri da haka Allah yankan hujja yanzu ya gaya muna in babu mu sani ba wa inna alaikum ku da kuke karyatawa ga yawmuddin din nan ku sani hakika lahafizina alaikum kuna da masu tsaro akan ku mala'iku suna nan ta gefen dama da gefen hagu kiraman katibin kiraman katibin kuma mala'ikun nan masu mutunci ne katibi na marubuta ne ba sa kuskuren rubutu ba sa ƙara harafi ɗaya tak ba sa rage harafi laifi goma in kai to goma nan za a rubuta maka alheri goma in kai sai su ko Allah ba su umarni su mai su washi goma goma sau bakwai haka za su yi goma goma za a lillinka maka ne wato duk wanda kai goma sai a lillinka maka goma kamar hakan nan man ja bil hasanati falahu ashru amsalha kiraman masu mutunci ne katibi na ko marubuta ne sun iya rubutu kuma in kai laifin nan ka tuba wa Allah ko sun rubuta masu mutunci ne ba marasa mutunci ba ne sai Allah ce su goge nan da nan sai su goge ba za ce to ya zai bari sai mun rubuta ai Allah ya kyale shi a masu mutunci ne su mala'ikun kaji Allah ce la sunan Allah ba amarahu da kayin nan ka tuba sai su koma gogewa kuma saboda karimcin su matsayin ka ake dibawa alheri guda sai su rubuta shi goma matsayi na farko kenan matsayi na biyu a rubuta shi ɗari bakwai har miliyan biyu wani ko lissafa ba a yi jibga masa kawai ake yi Allah ya sa mana cikinsu masu mutunci ne ko marubuta ne ƙwararri a wurin rubutu يعلمون ما تفعلون ya'lamuna ma taf'alun su waɗannan mala'ikun nan can an karanta idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abinda mutum ya furta face akwai mala'ika halarce gefen dama da gefen hagu suna rubutawa lokacin da masu haduwa suka hadu da junansu ko dai yaya dai aka yi kiraman masu mutunci katibi ne ya alamuna ma taf'aluna su mala'ikun nan suna da masaniya ga duk abin da kuke aikatawa ku mutane ba za ka boye ba ko a cikin ɗaki ko ka je ka boya ka ce bari in kashe fitila ko bari in shiga cikin ruwa ko in hau saman bene duk inda ka ɓoye ka je ka shiga ka aikata wannan sabon Allah ya ba su dama kana tare da su za su rubuta نعم ya lamuna ma taf'aluna masana ne ga duk abin da kuke rubuta kuke aikatawa suna sane amma Allah da ikonsa saboda baiwansa domin kula da rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana rabbana wala tahmilna isran kama hamaltahu alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna kula kula da wannan kuma kula da ونحن أقرب إليه من حبل الوريد kula da wani alamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu to kula da wannan duk sanin nan da Allah ya basu to abin da kai tunani a zuciyar Allah ne bai basu damar shiga zuciyar dan adam ba su mala'ikun نعم shi yasa Allah ya kiyaye da mutum zai yi tunani kai bari an jima an tashi ya je ya sata to ba dai bai yi satan ba ba a rubuta masa ce bari ya je ya yi zina ba a rubuta masa tunda dai bai yi ba Na.
to haka Allah ya riga ya sa su abin da ya- ya shafi zuciya Allah bai ba su dama ba shiga wurin balle su gano balle su rubuta amma abin da ya shafi waje in dai a fili ne to suna sane to kaga wannan wani baiwa ne kuma Allah ya yi muna Mm.
don da Allah ya ba su dama abin da yake zuciya din nan a ce kuma su rubuta to ai kuma wani matsala ya samu kenan Hmm.
domin dan adam yana wasu wasi da yawa in an jima ko in yi kaza ko in yi kaza ko inda ko na yi kaza to wannan duka tunanin da kai a zuciya ko da Allah ke yayi a zuciya kace kai shi dai musulunci na inda ko ya fita shedan zai iya kai mutum irin wannan hali to ba a rubuta wai ka fita musulunci da wannan furtawan da kai duka sai dai kace astaghfirullah astaghfirullah shikenan kuma astaghfirullah da kace sai Allah ya rubuta maka lada Allah.
amma wancan tunanin da kai a zuciya Allah baya rubutawa kiraman katibini alamuna ma taf'alun su masana ne ga dukkanin abin da kuke aikatawa amma banda abin da ya zama a zuciya tunanin zuci wannan Allah bai ba su sani akai ba kuma ba za su rubuta ba إن الأبرار لفي نعيم innal abarara lafi na'im haqiqa ku sani al abarara mutanen kirki wanda suke abarar abarar sune kubutattu wanda suka nisanci abinda Allah ya hana sun zama kubatacci sun kuce wa shedan sun dawo wurin Allah نعم lokacin da ya fafiru ilallah ni lakum nadhirun mubin wa alla ta'alu ala Allah ni atikum bi sultanin mubin to duk wannan abubuwa lokacin da waɗansu can suke dumfara wani Allah shaɗai ke tare da su to su sun koma wurin Allah tabaraka wata'ala sun zama abrar kenan innal abrar to amma ku sani su mutanen kirki wanda suka kubuce ma shaidan suka dawo wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka dama annabawa a zamanin wansu annabawa din to haƙiƙa lahira lafi na'imin wallahi suna cikin ni'ima suna cikin jin daɗi suna cikin hutawa وإن الفجار لفي wa جحيم innal fujjara lafi jahim amma abin kashi biyu ne mun ni dai a bararu amma su ko fujjaru la'anannu mutanen banza a shararai to su lokacin da al'abarar mutanen kirki suke cikin ni'ima su ko lafi jahim wallahi lokacin nan su ko suna cikin wuta tana kuna su يصلونها يوم الدين yaslaunaha yawmaddin wutan nan za ta kone su yawmaddin ranar sakayyan nan dai da suke shakka idan magana ranar sakayya ba su yarda ba za a yi sakayya ba su yarda ba za mu ji dai sunan da za mu shiga za mu ji za a yi da su sai sun shiga wutar sun gani sun ji ta sun shata Allah ce to gashi nan an gaya mu mun ce ƙarya ne to shikenan gashi nan in ƙarya ne kun gani yaslaunaha za su sha wuta su kone ta su kono a ciki yawmaddin ranar sakayyan nan dai da suke musu suna karyatawa وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما هم بغائبين عنها Mm.
basu zamo masu fakuwa ga wutar ba idan an kawo su gabai gibu ne ya faku yana fakuwa to wai mutum ya gudu tun da canza su ce ainal mafar ina za mu gudu kalla la wazar Allah ce ina ba wurin labewa ila rabbika yau ma'idinil mustaqar wurin tsayawa dole sai wurin Allah tabaraka wa ta'ala to za su sha wuta yau maddin ranar sakayya din nan innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim yaslawnaha yawm ad-din za su sha wutan na ranar sakayya ma hum anha bigha'ibin kuma ba su iya kucewa su boye wa wuta din nan ba ta boye- ba su boye mata da an kawo su bakin wuta din nan suna gani da sun da suna da wurin gudu fa za- za su guje su je su buye din nan don haka ba wurin gudu ba wurin boyewa ba inda mun ga ramin wutan sun gani Allah ya ce kun gani eh kun gani eh to shikenan can da kuna cewa ƙarya ake yi muku afasirun haza am antum la tufsirun idan an karanta muku alqur'ani a duniya ana yi muku wa'azi ce kai da Allah ko rabu da su maganan banza maganan banza ana ma kamar sihiri to Allah ya ce abasir to wannan ma maganan banza ne ake yi ku di ba ku gani am antum la ko ba ku gani ne ku di ba ku gani ga ta nan gunje ƙarya ne islawa fasbiru aw la tasbiru sawa'un alai ku shiga ku shata ko ku yi hakuri ko kar ku duka dai ne wallahi sai kun sha wuta din nan saboda haka wa ma hum an ha bi ghaibin basu zamo masu bace wa wuta din ba su boye mata ai ko da mala'iku ba su jawo su ba suka kawo su a wuta za su kawo kansu abin da ya sa mala'ikun za su kawo su da kansu ɗaɗɗaure ne za a kawo su mun ji dai za a kawo su ɗaɗɗaure ah, salasila wa galalan wa sa'ira za a kawo su a cikin maruruwa da kukumai an ɗaɗɗaure su an jijjimke su sai a kawo su wuta sai a jefa ai don a ƙare musu reni ne ba wai don an sake su za su gudu ba ne in'in ba ka ganin su ya aljanna ba a- su kawai ya hadi marbun bi imanihim ba za a ce kawai kowa ya gidansa kowa ya san gidansa ba wai sai wani mala'ika ya maka direction ba A wa an habi ga'ibi ba sa iya boye wuta din nan ba su fa kowa gare ta وما أدراك ما يوم الدين wa ma adraka ma yawmuddin ya rasulullah ai ko ka san dai ranar sakayyan nan da ake magana kam ai ka santa kuma adaraka ko ba ka riga ka sani ya rasul dama in kaga adaraka to annabin ya sani yudrika ne za a sanar da shi ne Na'am.
ba yudrika lallahu yazakka amma ma kaga yudrika lallahu yazakka kai wannan ai kaga kamar wani abu ne wanda bai bayyana ba amma batun ranar sa kai aka annabi ai ya gani har an je da shi lahiran ma ya gani ya shiga aljanna ya dudduba ya gani ya zo ya ba da labari ya shiga wutan ma ya zazzagaya ya ga yan wutan duk an nuna masa saboda haka in kaga wa ma adaraka to annabin ya sani kenan Allah yana so ya jaddada maganar dan mutane su ji amma wa ma yudrika ana so a sanar da shi ne yanzu wa ma adaraka ma yudrika kam na san ka san dai abin da ake ce ma yawmuddin kam ثم ما أدراك ما يوم الدين Tumma ma adara kama yau muni sannan kam ai na riga na san kai ba ka ma tunanin tambayar menene yau mudin din kam kai ka riga ka sani.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ
Wa ma لله adara kama yau mudin, so ma adara kama yau mudin, yau ma la tamliku nafsin li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. kam ka riga ka sani amma bari in faɗa don su mutane su ji dama na turo ka kai musu inzari kai musu gargaɗin wannan rana ɗin duk ana faɗa ɗin amma suna ganin wai ƙarya ne ƙarya ne musulmi ma sai kamar yana ɗan shakka akan waɗannan abubuwa shi ɗaya na sa masa wasu wasi yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an rana ce wadda nafsun wata rayuwa la tamliku ba ta iya mallake shay'an wani abu li nafsin ga wani rai ranar wala taziru waziratun wujra ukhra wa in tad'u mutsalatun ila himliha la yumal minhu shay'un walau kana dha qurba innama tunzilina yakhshawna rabbil ghaibi wa qama as-salah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi to wannan ranar rana ce wadda wani rai baya iya kare ma wani rai komai yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru lamari duka yawma idhin ranar lillah ga Allah ki tabaraka wa ta'ala to wannan mataki na farko kenan kamin Allah ya bada dama kaga nan tunda an ce shay'an kanan kowa ma shiga har annabi ya shiga sallallahu alaihi wasallama amma wannan lokacin ne Allah yake kirari limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahhar to abin da ya mataki mataki ne to daga nan in annabi ya zo Allah ya bashi dama domin la milku da shabata illa man ittakhadha inda rahmani ahadan irin wannan ayoyi su ne wasu ke dauka sai su manta waɗansu ayoyi shi alqur'ani baka cewa na imani da wancan sashe ba imani da wancan sashe ba in kaga wancan aya sai ka ɗauko wannan aya sai ka samu mafita a kai kaga in ka tsaya ka dage a nan ka ɗauke wa la tazir wa zaratun wuzar ukhra sai ka dage ce ba wanda zai ce to a lahira har annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah kaga sai kuma su ɗauko wani hadisi wanda suke kafa hujja da wannan wai annabi ya ce ke faɗi mutu binti Muhammadin la aguni anki min Allah shay'an ba na iya kare miki komai a wurin Allah kaza kaza kaza to kun gani sai ce wai kun gani har yan sama ya ce ba yi mata wani abu subhanallah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ka sani hadisai sun tabbata zai je a cikin wuta din ma ya tsamu yan wuta ya dawo da su a cikin aljanna ka ce wai har da yar sama Fadima ba zai cece ta ba to wannan dole sai abi malamai a gane me suke nufi me annabi yake nufi domin in Allah ya faɗa ba gane ba sai a dawo a gani wa zai fassara maganar Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya fassara fassara masa shine hadisai idan ba gane hadisan ba sai a duba me sahabbai suka faɗa don su sahabban fassara hadisin suke yi idan ba gane ba sai a dawo waɗancan magabata me suka faɗa daga nan har a dawo wurin malamai rasihuna fil ilm amma ba kawai tunaninka ba kawai jawa wai annabi ya ce Fadima ba na yi miki komai ya ya ammata Muhammad Safiya ke da gwaggota wallahi ba na iya kare miki komai lalan lahira ina Abbas ba na wannan hadisi su dogo su ta gwama shirin wannan ayoyi sai a rikitar wannan ba haka yake ba eh annabi ya faɗi haka amma sai a gane menene shi ke nufi na'am ai duk wanda kaga an ce ta a lahira to musulmi ne za a ce ta ba wanda ba musulmi duk wanda ya mutu yana kafiri ba abin da za a yi masa amma tabbas annabi zai ceto annaba ma za su yi sahabbai za su yi alkur'ani ma zai ceto har surori annabi ya fi su irin su bakara su yasin su tabada za su yi ceto bayan Allah ma za su yi ceto duka wannan ya tabbata to ya mafita kina abinda annabi yake nufi ya ke faɗi matu yata karki gani annabi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni manzon Allah ne an bani ceto zan ceci jama'a ki zauna duniya ba sallah ba azumi ba zakka ba ibada wai in naje lahira in cece ki wallahi ba zan cece ki ba ya ke safiya gwaggota kar ki zauna ki ce wai ke ba za ki wa ila illahu ba ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba ba za ki ibada ba tunda ni ne danki ni annabi Muhammadu an bani ceto in cece ke lahira wallahi ba zai miki komai ba ya kai Abbas kar ka zauna tun da gani ni ne manzon Allah ni ne annabin Allah ni ne wanda aka ba shafa'atul kubra wai kaji wannan lafi ce to ni ba ruwana da sallah ni ba zai azumi ni ba zai komi ba wallahi in ka mutu haka ba ruwana da kai wannan shine abin da annabi ke nufi amma sun yi la ilaha illallah sun yi sallah sun yi azumi je lahira la ilaha illallah ai su ne farko wanda annabi zai fara cewa ku ce kuna ku ce ba shi ya fara cewa ce ku kiyaye iyali na ba ku kiyaye dangi na ba la as'al kuma yace Allah yace la as'al alaikum ah, ajra illa al-mawaddata fil qurba Mm.
saboda haka wannan rena annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wallahi mutane su iya kansu da irin wannan manganu kamata ba abinda mutum bai sani ba kawai kare ka kada kansa ciki kun bakin abin da ka sani kai bayani amma mutum ya kusa yana maganganu inda bai kamata ba wannan bai kamata ba darajar annabi ta wuce tunanin tunanin ka kai da ka ce Allah sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah lamari kan ranar yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمضففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون بسم الله الرحمن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون wannan sura ana ce mata suratul mataffifin wato sura ta masu tauye ma'auni نعم.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dai yana maka aka sauke ta ko da yake za mu ci karo da surori na Madina a cikin ta dan haka wasu za su ce mata madaniya ce kamar wannan aya da muka fara Mm.
wailul mutaffifin alladhina idza talu ala an-nasi yastawhun kaga wannan magana ma ta farkon ma ai mak- madaniya ce ba ta makka Na'am.
bace Mm.
saboda a makka ai batun la ilaha illallah ne kawai ake magana musulunci bai samu zama sosai ba balle a kafa dokoki balle a yi magana kasuwa ku cika mudu a sa doka a zamar makka ai ba batun a cika mudu ba a cika la ilaha illallah ne kawai shine Na'am.
ake nema wurin su Mm.
wannan su suna daga cikin ayoyi na madina amma dai surar makkiya ce sallallahu alaihi wasallam yana makka din da aka sauke ta inda aka rubuta ko da kiwon suna rubuta madaniya ce Na'am.
tana da ayoyi 36 tana farawa kamar da aka karanta da- da basmalarta kamar sauran surori bismillahir rahmanir rahim Mm.
wailun lil mutaffifin Na'am.
azaba ta tabbata lil mutaffifin ga masu tauye ma'auni tauye ma'auni wurin awu Ya, zamanin da aka fito tun zamanin adam har kawowa ‘ya'yansa na kawo su annabi Nuhu Adamu Sani ba a tauye ma'auni, amma da tafiya ta yi tafiya duniya ta ƙara buɗawa, rowa ta fara yawa, son kai ya fara yawa, son abin duniya ya fara yawa, saboda lokacin adawa su ai bayar da abu suke ba batun tauyewa zai sun tahi akwai wadata akwai wacaniya Na'am.
abu ba gashi nan banza kaji dai saboda girman su jibga jibga ga jin daɗi ga wadata ga walwala ga lafiya sai mutum ya shekara goma sha ashirin talatin ma ko ciwon kai bai taɓa yi ba Allahu saboda zan lafiyar da Allah ya ba su to haka suka zauna cikin wadata samu dama suka zama haka to sai daga baya aka yi mutanen annabi shu'aibu to mutanen Shu'a- shu'aibu nan su ne farkon wanda suka fara tauye ma'auni idan an zo a kasuwa wurin awo ko a buhu ne ko mudu ne to sai a wurin awo sai su ciko da yawa amma idan an zo za a saida mutane sai a rage نعم to sai Allah ya faɗa yace wala tabhasun nas ashya'u ku daina tawaye mutane kayayyakin su wala ta'thaw fil ardi mufsidin ku daina wannan banna annabi shu'aib ya yi musu wazi zuba har aka halakar da su dai kamar inda aka karanto a baya to na an dawo maganan ne saboda ba mu umurni da horo mu mutanen annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ana ba mu umurni mu tsaya ga gaskiya azaba ta tabbata lil mutaffifin ga masu tauye ma'auni allazina idza talu alan nasi su wanda ake magana din nan allazina su ne waɗanda idza talu idan suka auno alan nasi eh, wurin mutane suka je awo na mudu ko na buhu ko na dai duk abin da za a auna na awo awo idza talu alan nasi yastawhun sai su cika wa idza kaluhum ah, amma idan su ne za a auna wurinsu an wazanuhum ko za a yi musu awo na wazani wato awo na wazan shine na nambobi kamar irin na lita gidan mai din nan ko irin wurin nama wanda ake sa wannan sikelin nan ah, sai a zuba nama ko kifi sai a zuba kifi sai a ce to duba namba duba namba ga bakin kilo kilo kaza kenan kilo kaza kenan to wa iza kalu idan su suka aunar za kaluhum in za su aunar waɗansu na mudu ko buhu shi dai kailu abin da ya shafi mudu ne na'am kamar buhu ko sa'i ko dai abin da ya kama da wannan shi ko wazanu abin da ya shafi na nambobi ne wanda shi ba abin za ka duba ba nan ba kawai za ka duba nauhin zai aiki da shi na'am wai za ka lu'un auzanu mihsirun amma idan su ne suka aunar za a auna gare su ko ko aka zo wurin wazani na nambobin nan ana ce masa mizani ko kilo na'am to yukhsirun sai su hasarantar da mutane sai su tauye musu nan wurin awo sai su dinga juye mudu in sun zo wurin auna mutane ko kuma yanzu kamar wurin mun nan mafi yawa yan kasuwa ko mu ce masu saka yake ce musu ko na'am in sun zo suna da mudu na aunowa babba suna da na saidawa karami Na'am.
wannan mun ji farkon sura Allah ce wailun sai sun sha wuta fa na'am kuma irin wannan wuta za su shafa istighfari don ka ce Allah na tuwo maka na tuwo Allah ba zai yafe maka ba don haƙƙin mutane ne wannan yafi kamar a ce yafi sata illa na'am saboda sata ka san wanda ka saci kayansa Mm.
kana iya zuwa wurin sa ka ce yafe mini ko bari in biya ka amma a kasuwa mutum goma ya auna yau goyi mutum goma baka san su ba wani ma ya bar gari wani ya mutu ya za ka yi to in kace kar iski ba ya Allah na duwa Allah Allah ce to ka tuba mini na yafe maka don na ce kar kai amma wanda ka tawaye ma'auni je je ka biya shi na'am to wani ya mutu wani baka san shi ba kaga wannan ya fi sata matsala wallahi wannan abuwa ya kamata mutane su kula su Allah fa ba ya wasa ba Allah baya wasa abin da ya faɗa gaskiya ne kuma ya yanka hujja da mu ya riga ya faɗa muna to abin da ya shahi sa'i kenan ko buhu sai so in mutum zai saidawa sai a zo wani lokaci a dafa buhu har da dafa shi suke wani lokaci su mammace shi sai a abin nan sai a zo a a- maimakon kila buhu ya samu sa'i saba'in kila sai ya ɗauki sittin ko sittin da wani abu har ma kaji ake gaya mana wai kaza in za a saida ta ita ba nauyi ake aiki da ita ba wai sai a zuba mata ruwa ya bari fa mata ruwa sai a dobo haudi sai a zuba mata to kaga in da ta ji haudin nan in ta tashi za ta yi fika fika in ta yi fika fika haudi sai ya sauka ciki to kai in ka zo ka jingina jingina gaji mana a wallahi tana nauyi No.
tana nauyi to dama ai wurin su kaji nauyi ake aiki Mm.
sai mutum ya saya wai tana da nauyi sai ya ƙara gwiwa ko naira dubu zai sai dubu ɗari biyu saboda tana nauyi wannan haramun ne na'am mutane sai su kula sannan wurin wurin wazani na namba ya fi shahuwar masu fetur a yanzu na'am sai ka ga ko manaja ko mai gidan mai sai ce a je a ɗaure lita ɗin nan sai a je a ɗaure ta kai an zo an auna maka kila lita goma za ka sha kana nan ka buɗe baki kana kallon lambobi nan ba goma zarra ta tafi amma kila lita takwas ce diba dai lita diba lita dai kayan kana dibin lita amma litar da ka sha da ba abin da ka zo maka daban Mm, subhanallah.
kaga wannan haka suke yi ko to wannan wallahi akwai hadari mai yawa istighfari bai ma maganin wannan ko yanzu kaji aka ce bari in tuba ka gana da aiki kila dama dama ka san mutanen baka kwatanta kuɗin da kaci ka fitar kila ko ka gina mutane masallaci ko ka je gina musu makaranta ko ka yi ta bawo sadaka cikin azumin nan to baka san iyakansu ba ka ce waɗancan da nikin nan in an je lahira ladan nan to sai a waware ta a biya su din nan dan ba ni da abin biya amma in ba haka ba wallahi akwai hadari a ciki to ko ina ana samu haka haka wurin yan yadi wurin yan menene haka sai a yi tattauye ma'auni yadi sai a rage eh, ko menene dai mai yawa suna ragewa masu dusa ne bayan sun auno su zo su rage wasu an ce yanzu su sa abin gani shinkafa suke fashewa sai a fashe buhun dusa irin wannan ta ta filawa sai a zo a kawo abin nan na maridi na na, eh, na shinkafa Mm.
ka zan kamar haka yake sai a garwaye No.
kila in wannan buhu uku ne sai a bada shi buhu hudu kai ka sai ka sai du- dusa ta fulawa amma dusar shinkafa ce rabi dus- rabi wannan to duk wannan mutum yukhsiruna ne wa idza kalu wa wazanu yukhsirun sai su tauye ko wurin wazani ko su keli kawai kai za a je ba diba dai namba kana kudin namba yana nan ka gudu ai kana dibin namba amma nambar banza ka kalla balle fa yanzu ta kai sai a sa mutum fetur an sa masa iska da yawa an sha haka nan sai ka ji mutum ya ce wai ya tafi ka- gari kaza kami ya kai fetur ya kare ya kai wai sai ka ji ya dawo yana rikici wai iska ne aka zuba masa kawai ba fetur din bane Na'am.
to wannan dai mafi yawa kan ba da gangan suke yi ba ana dawo ai rikici kuma a shirya amma inda gangan ne akwai hadari amma wurin tauye litan nan kam wannan mutane su tuba wa Allah mutanen annabi shu'aibu duka Allah ya halaka su saboda tauye ma'aunin nan wannan to duk irin sabon da aka faɗa aka halaka mutanen dauri to duk ba muna yi ba Na'am.
to mun bi su zanen ido ne da Allah bai halaka mu don haka ashe masiba dole su zama tare da mu boko haramun ne kidnapping ne har ka ce to ai can waje kasashe kila kudu kasar kafirai ma ba ito su su yadda da Allah ma har da Allah ba saboda kabiru Allah da su azabar su sai a lahira amma ku tun da kwai da Allah sai an ɗanɗana muku yanzu a baku tumu tukuna don kila nan lahira tun da musulmi ne ku kun shiga wutan sai an fudda ku Na'am.
amma sun da kafirai ne sun shiga wuta ai sun dawo ba kenan ala zunnu ulaika annahum ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun Allah ce ina mamaki wayaya ina mutane wa'azi su bi ni su yi min da'a har yanzu na dawo nasiha wa kansu su daina cuta wa junansu su tausaya musulmi duka dan uwan musulmi ne mutum duka dan uwan mutum ne ku daina cuta ko kafiri ne kar ku cuta masa kar ku taba haƙƙinsa kuma na gaya muku zani muku hisabi duk wanda ya taba wani in wurin awo ne in wurin miza to ba ku hala ala yazunnu halan wai su ba su tunanin ba su san annahum cewa su alazun ula'ika su ɗin wai mutane masu tawaye ma'aunin nan halan wai tunanin su bai ba su annahum cewa su mab'uthu na su abin tayarwa ne wallahi ko ku yarda in ji Allah ko kar ku yarda sai na tayar da ku duk wanda kuka tawaye ma mudu in sa ku biya shi lokacin da babu tsaba ba shinkafa ba siminti ba fulawa ba fetur balle kai wani ka tauye litoci wurin fetur lokacin da ba fetur din biya wallahi sai na zaka biya kayan mutane ala zunnu ulaika annahum mabusun halan ba za tunanin su wannan masu wannan aiki cewa za a tayar da su ne ليوم عظيم liyaumin azim kuma za a tayar da su ne ba fa a duniya ba ba wai ka mutu a cikin kabarinka duk abin da gani a kabarinka tumu ne fa so min tabi ne fa kai liyaumin azim rana ce babba fa wanda za ni tayar da kai in tayar da mutane ce biya su mutu dukansu biya su geronsu biya su litocinsu da kadaddan ne na, na, na fetur biya su ko da ruwan nan ne da muke shafa lita ka ya kamata ka sa ka rage wallahi lahira sai ka biya su karka ga ruwa ma da dama da ba dama ko ƙasa ne direban tifa mai ɗaukar yashi ana cikawa ka kyafa ka kyan- kyafata nan kyafata nan sai a kawo gefe gefe sai a loda tsakiya sai a bar sharabi ba ga suke yi ba wallahi sai sun biya yashin mutane lahira liyomin azim za su biya sauran yashin nan ba su cika tifan nan ba an gaya nawa tifa dubu goma ake daukowa dubu goma ake daukowa to ai min cikon kware ho za a yi cikon kware za a yi cikon kware sai je ya shirya lebarori su watsa nan su watsa nan su ja su gefe gefe sai a loda ka ganshi har waje amma tsakiya ga rafi ko wani gefe sai an kawo kissa wallahi za mu tayar da ku liyomin azim rana babba ko mu sa ku ku biya abin nan gaban Allah gaban kowa da kowa يوم كده يبقى كاوش.
يقوم الناس لرب العالمين yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin rana ce babba fa ba ranar wasa bace ka san ranar yawma rana ce yaqumu an-nasu da mutane gaba daya za su zo su tsaya li rabbil alamin gaban ubangijin talikai kowa yazo za a turo mutane muhdiina makuni ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa نعم sa da an tashi din nan aka yi busa israfil ya ce kowa ya tashi kowa ya yi kenan kowa hirga hirga ya tashi mutum bai san abin da ke kawai mutum zai tashi kowa da wanda yake wajen da ihu ya wailana haza mudi wayo halakan wayo harana ta tabbata ihu ihu wasu na la ilaha illallah la ilaha illallah wasu na sun mutu sun lalace kowa da irin abin da ya saba da shi wanda zai tashi sai Allah ya ce shi kenan ku tafi sai a gargada su mudiina suna gaggawa mu- kowa fa ka kewa mudi na mukuni irusin kowa ya soke kansa saboda tsoro da tashi hankali Na'am.
la tadbirin dafu ko ya mutun ya sadda kai haka ido ko kiftawa ba yi saboda tashi hankali wai kai kiftawa na bai gani ba domin kare kifta a ce an ba da wurin fita kamin idon ya dawo sun fita shi bai samu fita ba ba wurin fita la ta dole darfu wa bi da tumhawa zukatansu na dar dar dar zuciya ta zo kam- ga makogwaro kamar dai ta zazzalo ta baki ta fado ta gani wani irin tashin hankali ake a wannan wurin saboda tashin hankali can wani sura Allah ya ce ai yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la'i wajlahu wa khashat al-aswati lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa yace nan duniya ana kiran ku je sallah ku giya ko ku je ku yi ibada ku giya ko ce ranar za ku karba kira mutane suna gaggawa suna eh, mu- su su- su she kowa yana gaggawa sai a je wurin kiran la tasma'u illa hamsan ba kajin komai ko tari ba kaji babu atishawa babu hamma babu kamace ni babu katake min yatsa babu ka wuce ni ina ba ka jin komai illa hamsan sai kukan sawu kawai da sasasasa kamar an turo shanu su je su sha ruwa komi mutum bai faɗi duk wanda ya take ka ba ruwanka da shi kai ba ruwanka da kowa ba kun muta- mutane da aljanu da dabbo kamin fa a ce wamtazil yawma ayyuhal mujrimun ne fa akwai hadari ba kowa game ga aljani da ya shekara dubu ga kowa da kowa ga awakai ga dabbobi ga raƙuma ga giwa ga zaki mai cizo ga kura ga jaki ga doki ga ka ga ubanka ga kakanka ga ka kowa haɗe maza da mata aisha da ce tashi hankali ya rasulallah haka za yi to annabi ce ai bai sani ba kowa ma zai tashi tsirara tsirara maza da mata annabi ce hauka ina batun ka gane namiji ne kusa da ni ga tsirara ko mace ce kowa da gansa yake kullum rimi yau mai zai sha ya guni Na'am.
kowa lamarin sa ya kai sha ya ya kai masa ko'ina liyomin azim ya rana babba yau mai kumun nasu rabbil alamin rana ce da mutane za su tsaya gaban ubangijin talikai don aiwa kowa bincike kamar duk wanda binciken ba za a yi shi ne kamar misalin awa goma sha biyu na duniya ba wani aiki ba ne kowa yanzu kai ko shari'anka aka ce a yi awa goma sha biyu kai na ganin aka kare ta yin ba Allah ba sai Allah to duk taron da masallacin na ce yanzu ko sunayenmu ne za a rubuta a tambayi shekarunka ranar da aka haife ka makarantar da ka yi nan kana ganin awa goma sha biyu za a kare wannan wannan namu ai ba za a kare ba to sai an fara da dabbobi an yi da awakai da jakuna na na gari da, da, da, da kaji da agwagi an ƙare nasu hukunci wanda ya tuni wani a ce ya rama dan zakarin da ya sakwace wani a ce ya rama wanda ya cire ma bindi a a ce ya rama duk sai an ciccire wannan an rarrama tukuna sai a dawo wurin awakai ina mai kaho ta tuni wani ina da- a zo a rama a dawo ga masu cizo a zo a rama sannan a dawo in ban kare ga dabbobin tudu a koma ga na ruwa giwa ce kura ce kwaɗi ne duk a zo a rara ma wannan sai ya ce to kunu turaban ku zama ƙasa an gama da ku ranar kafiri zai aje hannu ya ce wayo Allah ya mutu ya lalace dore a ce duniya yin hijaki ya zama kaya ya sha kashin banza ya shi mai da a ce an yi shi mutum wallahi a zo a yi hisabi namu a zo da kowa da kowa a yi hisabi kuma duk wannan misalin awa goma sha biyu za a yi wannan duk an gane ya ce shi kenan masu zuwa aljanna su yi ku tafi aljanna Allah ya sa da wance ku tafi wuta Allah ya kiyaye liyo min azim yau mai kuma nasir rabbil alamin
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin kaji can mun gaya maka cewa kowa na tare da mala'iku kiraman katibin ya lamuna ma taf'alun wai mutum na tare da mala'iku wasu masu mutunci masu rubutu kuma Allah ya ba su ikon sanin abin da mutane suke aikatawa kalla kun ji da kyau fa inji Allah karka ka mai da hankali fa inji Allah kalla ko kusa inda tunanin kai ba haka yake ba ba inna kitabal abrari littafin mutanen ki eh, inna kitabal fujjari littafin fu- eh, eh, fujjar can innal abrari lafi na'i wa innal fujjara lafi jahim Na'am.
to sai aka fara da fujjaru din a shararai Mm.
fujjaru kafurai eh, a dawo ga musulmi masu kaba'ir duk fujjaru ne inna kitabul fujjari littafin a shararai eh, fajiran mutane lafi sijjin su kan a wani kurkuku ake kai a aji littafin su tukuna a kawo- a kawo failin ɗinsu ranar da za a ce kira kitabaka ka fami da suka lewa male ka zo ga littafin ka buɗe da kanka karanta da kanka ka ci gaba da karatu ka ci gaba da ka in ka karanta mutum ya mata dan wuta to sai a haɗa shi da mala'iki ya ce to ku kai hisijin sijin kurkuku ne inda ake aje fayil fayil na masu miyagun laifuka Allah ya ce fajiran mutane can muke kai duk wanda aka yi littafin sa can shi kan in ya shiga ya mallake can ba zai fito ba Allah ya yi musijin wai kamar sijinu ne kamar kurkuku ne wani kurkuku ne wanda za a aje yan wuta can za a fara kai ka zan shi wanda aka yanke ma hukuncin gidan remain kamin ya kai littafin sa fa ya kai na'am to shine za a kai su da littafi eh, an kai littafin su sannan qutiat lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi rusimil hamim yanda ka san dan kurkuku nan ana kai sai masa uniform to su ma qutiat lahum thiyabun min narin za a yayyanka musu sutura uniform na shiga wuta Daidai.
Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah ya kiyaye mu da wannan mu- mugu mugu uniform qutiat lahum thiyabun min narin wato wannan kurkukun da gani wai kamar misali kamar hoto ne ake nuna mana hoton kurkukun lahira Na'am.
dan wahalar da wanda ya taba shiga dai ya sani ya ji abin da ya je Allah kiyaye mu muka Amin.
to ya dan gani to irin haka ne can zai samu nal kitabal eh, fujjari lafi sijjin can ake kai sijjin a a rufe a rufe su a ciki a kai littafin su kamin a kawo musu uniform وما أدراك ما سجين wa ma adraka ma sijjin kama dai baka samu da yake ce musu sijjin ba ko to za ka samu da yake ce musu sijjin wa ma adraka ko san sijjin din nan bari ka ji abin da sijjin ai sijjin ba kyawu ya rasulullah sijjin kam ba kyawu ko da yake wanzu yan wuta ba a yi musu uniform tukuna to duk wanda ga ba a yi masa uniform ba ba zai dawo ba zai dawo mu wuta ba Mm.
kamar da a ce mutum ya ɗan laifi ne ko an an ɗan zarge shi da laifi an kai shi kurkuku to in kaga an kaɗa ka babu uniform to tabbata insha Allah za ka fito Mm.
lokaci na zuwa ba daɗewa ba kila an kai gari a ɗan ajiye a yi bincike amma da an yanka masa uniform an sa masa to shi kam sai ya yi shekarun nan ko kuma in rahamar yadda ka san kurkukun ma idan taimakon Allah ya yi ha kawai ta rana sai a ce an fudda kai Na'am.
ta kawai wata rana in kai karo da masu ceto sun shigo kawai sai a cece ka sai abin da kai daga cikin wuta ceton nan gaskiya ne fa wanda ya musunsa wallah ba zai samu ba duk wanda ya musun ceton nan a lahira ba zai samu ceton ba ba kuma idan ba a cece ka ba ka shiga aljanna ceton farko na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne farko wallahi in annabi bai ceto ba mai shiga aljanna ko hisabin ba za a yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ceto shine asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmudan Mm.
sallallahu alaihi wa sallama maqamal mahmud wurin annabi yake amma da raka ma su ji kago zan su ji nake magana كتاب مرقوم kitabun marqum littafi ne wanda aka rubuta laifufukan masu laifi sai su jin din nan da kake gani littafi ne rubutacce kamar cikin rakamu ne marqum abin rubucewa duk abin suka yi an rubuce cikin din nan ويل يومئذ للمكذبين wailun yawma idhin lil mukazzibin kai azaba fa ta tabbata rana fa ga masu karyatawa kaji san farkon sura wailun lil mudaffifin yanzu mun yo karatu an da an dawo da wailun din nan to mudaffifinan nan sun karyatar kenan da wannan karatu ko to wailun yawma idhin lil mukazzibin azaba ta tabbata ga masu karyatawa ranar mu dai Allah ya sa muna cikin masu gaskatawa to alhamdulillah an ce lokaci yayi To, alhamdulillah.
kamin ayi addu'a ana sanar da yan uwa musulmi cewa za a rufe wannan tafsiri na alkur'ani mai girma ranar litinin mai zuwa 28 ga wannan wata na ramadana Mai a daidai zuwa?
lokacin da aka saba wace litinin litinin mai zuwa litinin daban ranar litinin dai kawai ko Na'am.
in kace mai zuwa adibi kamar waccan Wannan to al- litinin- Allah ya mana gafara a daidai lokacin Allah da aka kiyaye saba mu.
karfe uku zuwa karfe hudu na rana na dare kuma karfe goma zuwa goma sha daya insha Allah to Allah ya mana gafara Amin.
Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imani mu da mutunci mu.
Amin.
abinda muke so na alkhairi Allah ya ba mu Amin.
abinda muke neman kariya kuma Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah biya bukatun mu Allah biya Amin.
bukatun wani suka musu addu'a Amin.
Allah zuwan da mu lafiya Amin.
Allah zuwan da kasan mu lafiya Amin.
tashi hankalin da ke damu mu a wannan kasa Allah ya yi mana Amin.
Allah ya yi mana Allah ya yi mana Allah ya Amin.
tausaya mana Amin.
Allah ya tausaya mana albarka annabi masu Amin.
mulkin kasan mu namu Allah ya saita mana su ga abin da ke daidai Amin.
Allah ya ture mana su ga abin da ba daidai ba kuma Amin.
Allah ya saita mu ga daidai Allah ya Amin.
ture mu ga abin da ba daidai ba duk wanda yake cikin Amin.
kunci da damuwa musulmi duka Allah ya fidda mu Amin.
wanda yake cikin walwala kuma Allah ya kara masa Amin.
walwalar da Allah ya ba mu Allah ya sa ta amfani mu Amin.
Allah ya sa abin da da muke karantawa na Allah ya sa amfani mu duniya da lahira آمين bismillahir rahmanir rahim فاتحة لصلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك آمين.
نستعين إن آمين الصراط المستقيم صراط آمين.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين.
الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين.
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين سلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين